الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren sha bakwai ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas daidai da talatin ga watan julai shekara ta dubu biyu da bakwai muna karatun littafin umdatul ahkamil kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun shiga cikin babul azan babin da ke bayani akan kiran sallah sai lokaci ya ƙure mana don haka za mu ainihin ɗauko daga inda ya ce babul azani babin kiran sallah mai kallon mu da sauraron mu wannan shine kasar na goma sha shida daga cikin jeren giyar kasusuwan da ake karatu na wannan littafi mana ya ce babul azani babin da ke bayani akan kiran sallah wanda yake sauraron mu daga nesa sai koma ya saurari kasar na goma sha biyar domin mun yi wasu bayanai dangane da tarihin kiran sallah da wasu bayanai da ke da alaka da haka hadisi na ɗari ɗaya da talatin da biyar wanda shine daidai da hadisi na saba'in da ɗaya a cikin littafin umdatul ahkamis sughra yace an anas bin malik radiyallahu anhu qala Anas dan Malik Allah ya ƙara mishi yarda ya ce, Umira Bilalun ɗan yashfa al'azana, an umarci Bilal ya yi kiran sallah shafa'i, abin da ake nufi da shafa'i a nan shine ya yi biyu duk kalmar da ya faɗe ta sai ya maimaita ta. Wa yutiral iqama sannan iqama kuma ya yi ta ɗai ɗai ɗai ɗai, akhrajahul jama'a malaman hadisi baki ɗaya suka ainihin fitar da wannan hadisi. Mun yi bayani a can baya har inda muka karanto ta'aliƙin da Malam Samir ya yi inda ya tabbatar da cewa a cikin riwayar bukhari cewa ainihin wato wayutiral iqama illal iqama ita iqama din yayi ta dai dai dai dai sai dai in yazo kad iqamatu sala yayi ta guda biyu kada yace kad iqamatu sala kawai a yau zan yi mana bayanin asalin waccan kad iqamatu sala da ake yi wadda yake ainihin kwaya daya wadda aka saba ta a kiran sallah na kasashen mu nan da ke bin mazhabin malikiya za mu ji bayani akan asalinta da kuma ainihin hukuncinta ina fatar an gane amma ina son mu tsaya da kyau a fahimci wannan hadisin cewa an umarci bilal ya ainihin yi kiran sallah kalmomin su zama biyu biyu kalmar allahu akbar allahu akbar a kiran sallah idan ka tashi yin ta za ka zo ka ji daga cikin sufofin akwai kiran sallah da za ka yi allahu akbar allahu akbar akwai kuma kiran sallah da za ka yi allahu akbar allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duka zan kwatanta mana waɗannan siffofin yau insha Allahu ta'ala hadisi na 136 yake an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala inna ma kana al-adhan ala ahd rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama marratayn marratayn wal iqamatu marratan wa marratan غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة أخرجه أبو داود والنسائي حديث عبد الله بن عمر الله يرى مصر دائتي قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر صلى يك أذان من الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين قوة كلمة أكفت في أساك ميميتاتا سو بيبي سو بيبي أكي ميميتاوا الله أكبر الله أكبر تولن أدوتكي sannan a sake cewa Allahu akbar Allahu akbar to an yi ta biyu kenan ashhadu an la ilaha illallah wannan a ɗaya take ashhadu an la ilaha illallah wannan ita ce ta biyu to haka kowace jumla aka faɗi sai an maimaita ta ghaira annahu yace wal iqamatu ita kuma iqama fa marratan marratan dai dai dai dai ita ce Allahu akbar Allahu akbar to idan kun fahimci wannan bayanin da kyau kuskuren da wasu 'yan uwanmu suka samu daga jihar sokoto shine da suka gaza wannan fahimtar sai suka ɗauki tunda an ce wal iqama marratan marra sai suka ce to don haka in aka zo kiran sallah sai a ce allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhad eh eh wajen iqama eh sai a ce allahu akbar ka ce allahu akbar allahu akbar saboda abin da suke fahimta allahu akbar to ɗaya a Allahu akbar Allahu akbar ita ce kalma ɗaya amma mu a dubi in muka dube ta fa guda biyu ce me yasa a aikace da za mu zo mu samu haka ke nuna mana wannan Allahu akbar Allahu akbar a kalma ɗaya take to amma da suka fahimci zahirin hadisin ba tare da sun gayyato wasu hadisai sun taimake su wajen fassara musu wannan hadisi na Anas ba to sai suka ce in aka zo iqama sai a ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala sala qad qamati salatu qad qamati sala Allahu akbar la ilaha illallah haka wannan matsalar ta taso a Sokoto da kuma a garin Kaduna to abin da yake kawo irin wannan shine ƙoƙarin fahimtar sunna ba tare da ka nemi wata sunnar ta taimaka maka wajen bayyana ta ba domin Allah yana cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna ko ko yatafakkaruna yatafakkaruna ko an saukar da annabi alqur'ani ne don ya bayyana wa mutane abin da aka saukar musu din don su tsaya su san masu ainihin tunani idan kun fahimci wannan sai ku gane marrataini marrataini kun ji ma'anarta iqama kuma aka ce dai dai dai dai ghaira annahu yaqulu qad qamati salatu qad qamati salah sai dai kuma zai ce qad qamati salatu qad qamati salah fa idza sami'na al-iqama to idan muka ji an fara ta da iqama tawabba'ana sai mu yi alwala sun makarajina ila salati sannan sai mu ainihin fito sallah wannan ba wai yana faɗin ainihin sunna din ta nuna sai an fara ta da ikama za ta yi alwala ba wato gara kenan in ka gafala jin ta da ikama shi zai faɗakar da kai cewa lokaci fa yana neman ya subuce maka amma in so samu ne ai masallaci ka taho shi da wuri ka zo kai na filfili ka zauna kana jiran ai sallar farilla amma in har lokaci ya kure shi ne to da ka ji ikama fa to wannan shine da haushe ke cewa kowa ya jinkiri ya ji ikama ina fata an gane to wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Nasa'i suka fitar da shi gashi malam a ƙasa yace hasan wannan hadisi kyakkyawa ne rawahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi wal lafzu lahu lafazin da kaji din nan lafazin Abu Dawud ne a lamba ta 510 Abu Dawud ya fitar da shi a kitab sunan wal Nasa'i al-Imam Nasa'i kuma a mujalladi na biyu shafi na uku Allah ya taimake mu الحديث السابع والثلاثون بعد المئة الأولى حديثي ندري ايدة تلاتين بقوي يتي عن أبي محذورة قال قلت يا رسول الله أبو محذورة يتي نتي يا منظر الله علمني سنة الأغاني قيام يد السنة تكرنتر بمدى كرا صلى فذكره سي النبي أنبتا مش كرا صلى معناه أنا مالا ياتك حديث ني ذاك مالا سمير زي كورو مك حديث غباء ايشي وقال سيتي فإن كان صلاة الصبح idan ko kiran sallar ya kasance na asuba ne kulta sai ka ce as-salatu khairun minan nawm marrataini so biyu zaka faɗi haka akhrajahu abu dawud wa an-nasa'i akhraja abu dawud wa an-nasa'i nahawahu abu daura da nasa'i suka fitar da kwatankwacin wannan lafazi da kaji abin da yasa ya faɗi haka dan kun ga anan ya dan yi tasarrufi wajen kawo hadisin da ainihin yadda ya rage ma'anar shi a ƙasa sai malam samiru yace sahihun wannan hadisi ingantacce ne rawahu abu dauda al-imamu abu dauda ya ruwaito shi a lamba ta ɗari biyar daidai wan nasa'i al-imamu nasa'i a mujalladi na biyu shafi na bakwai wa huwa bitamamihi kama rawahu abu dauda an abi mahzura qala ga yadda asalin hadisin yake kamar yadda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi daga Abu Mahzura to ga bayani jama'a shi Abu Mahzura yana daga cikin tsageren samari na mutanen Makka yana daga cikin area boys yana daga cikin yan daba a Makka waɗanda ake sawa suke manzon Allah rashin kunya da shegantaka rannan sun hangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rike kunne yana ainihin wai kwaikwayon kiran sallah su ne manzon Allah suna kwaikwayon manzon Allah su ne mishi dariya manzon Allah sai ya ɗauki matsalar da sauki sai ya tunkare su da ya tunkare suna ta kyalkyala dariya sai ya ce waye na je yana kwaikwayon kiran sallah to annan abin da zaka fara cewa yaya aka yi ya fara sanin haka shin akwai kiran sallah a maka ne babu kiran sallah a maka to sai malamai suka fara cewa wannan dalili ne da ke nuna cewa ko dai yana kabbar bari ne kawai irin yadda aka ji musulmi suna faɗi amma mai ba da labari da ya sai ce sai abu mahadura yake kwaikwayon kamar kiran sallah don zaman maka ba a fara kiran sallah ba to amma da ya hangi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kama hannu yana a kunna yana ainihin yin kabbar bare kamar yadda mai aikin kiran sallah yake kenan to shi yasa aka ce daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sa wane ne yake kwaikwayon mu kaza kaza kaza sai aka ce ai gashi nan ai gashi nan sai annabi ya shafa goshin shi haka ya mai addu'a ya ce Allah ka shiryar da shi ka sa ya zama shiryayye yace sai ji zuciyar shi tana son musulunci to bayan ya musulunta sai annabi ya amfani da waccan basira tashi da iya muryar shi da kyawun muryar shi da sautin shi sai ya kira shi sai ya koya mishi kiran sallah to sai ya ɗaya daga cikin mutanen da annabi ya koya musu kiran sallah suka ruwaito kiran sallah daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan suka ainihin yaɗa kuma ya taɓa zama ɗaya daga cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatar an gane to abin da ya faru akwai ɗan shi mai suna Muhammad ibn Abi Mahzura wannan ɗan nashi yana riwaya hadisi a wurin shi akwai Ismail ibn Abi Ayyashin Ismail ibn Abi Ayyashin kuma yana riwaya hadisi a wurin Muhammad dan Abi Mahzura shi Ismail ibn Abi Ayyashin ku je ku karanta tarihi cikin littafin Tahzibul Kamal da Tahzibut Tahzib da kuma littafin Al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim Ar-Razi da kuma littafin Siyar da sauran littafai na tarihin malamai shi ana karɓan hadisi a wurin shi in ya ruwaito hadisi daga malaman ƙasar sham don shi shami ne mutumin ƙasar sham ne idan daga malaman ƙasar sham ya karɓo hadisi sahihi ne idan kuwa daga malaman wata ƙasa ne yadda ba sham ba to hadisin shi ya zama ba shi to muhammad dan abi mahazura majini ne mutumin madina ne kun ga hijazi ne kenan wato mutumin saudiya ne ta yanzu to dukkan riwayar da ka ji ismailu dan abi ayyashi daga muhammad dan abi mahazura daga abi mahazura fadrib alaiha riwaya ce ba ishiya bata inganta ba asalin riwaya ingantacciya ita ce iqama qad qamati salatu qad qamati salat duk haka abu mahazura ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai aka samu riwaya daya wadda Ismailu dan Abi Ayyashin ya ruwaito daga Muhammad dan Abi Mahzura yace iqama qad qamatis salat kwaya daya ita ce malikiya suka yi hujja da ita dan haka kun ji asalin hadisin da malikiya suka dogara da shi hadisi ne riwaya ba'ishiya riwayar mutumin ce wanda dama yana da matsala kuma ya zo ya khalafa ya saba waɗanda suke amintattu dan haka faɗin iqama da cewa qad qamatis salat kwaya daya rak bata tabbata ba ku karanta bayani a cikin littafin irwa'ul ghalil da littafin nasbur raya da kuma littafin fiqh sunna mujalladi na farko babin kiran sallah da iqama dan haka al-imam ibn al-qayyim da ibn abdul barr suke cewa a kowane hali iqama in aka zo kad iqamatu salatu so biyu za a faɗe ta ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu ga kofar to shine gashi a ƙasa sai yake cewa wato sai ya ce manzon Allah ka karantar da ni a kala yace kuntu ya rasulullah allimni sunnatal azani ka koyar da ni ainihin wato sunnar yadda ake kiran sallah kala yace fama saha muqaddama ra'asi sai manzon Allah ya shafa ainihin makwarkwada gashin makwarkwada da makwarkwada shi ya ta'abiri da muqaddamin ra'asi wato gaban kai haka daga saman goshi daidai gefen gindin gashi haka to nan wurin ake cewa makwarkwada ba makwankwada ba kuma makwarkwada to yake sai nan dan Allah ya shafa makwarkwadar shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa makwarkwadar shi wa qala sai yace taqulu to ga yadda zaka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tarfa'u biha sautak zaka daga murya kasar da kake faɗin waɗannan kabbarbari ثم تقول سننكتي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله تخفض بها صوتك إتكما ذاك صوت مريكا معناه كنا إرن ونن كلا صلر شيني أكفين شداء نيجيريا أما كسكورا دي فارو أتكين شيني كبرر إن أكزو أولا لوكتي cewa ake Allahu akbar Allahu akbar sai ka ji an ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha to abin da ya tabbata shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ina fata an gane to sannan sai a yi waɗannan kalmomin shahada sai a sauke murya in aka sauke murya sun matarfa'u sautaka bi shahada sannan sai ka sake ɗaga murya ka wajen kalmomin shahada ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح كن جد النبي كرم تدش صلى الله عليه وسلم سيتي فإن كان صلاة الصبح إذا صلرت أصباتي قلت سيكتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كجب يكويا مشي wannan kiran sallah yana daga cikin kiran sallar da sahabi abu mahazura ya ruwaito shi kun ji ina fata an gane to wala hu fi riwayatin yace har yau abu dauda yana da wata riwaya da ya a gaban wannan hadisin ita ce lamba ta 501 أن قوله الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح أكيرا صلى فرقو صلى أسباء أكي wannan riwaya karara tana nan cikin littafin abi dauda sai ce wa hiya aidan lin nasa'i har yau ma al imam an-nasa'i ya ruwaito ta wal murad bi zalika al adhan al awwal abin da ake nufi shine kiran sallah na farko shikenan to abin da zaka ce kiran sallar asuba guda nawa ne guda biyu to na farko shi ake hada da as-salatu khairun minan nau as-salatu khairun minan nau domin shi ya dace saboda lokacin mutane na bacci ne za a tashe su sai a ce musu sallah ta fi bacci alheri wannan shine abin da ya tabbata a sunna to amma akwai abubuwa guda biyu da suka faru waɗanda suka haifar da shubha amma asalin su abu guda ne abu na farko shine duk inda ka kewaya a duniya ana yin as-salatu khairun minan naumi ne a kiran sallah na biyu wanda daga shi sai kuma a tada iqama sai a ainihin yi sallah asuba dalili da ya ja haka shine daular Osmaniyya wadda ta mulki duniya daular Turkawa Ottoman Empire wannan daular ta yi tabannin mazhabi ne na Ahnaf ita wannan daula tun da ta gini ne akan mazhabin almajiran abu hanifa ba abu hanifa ba almajiran abu hanifa a ƙarƙashin haka duk inda suka tashi tura malamai za su tura malaman fiqhin su ne za su tura ladanan su ne don haka malaman fiqhin su da ladanan su in suka je za su yi yadda suka tashi a mazhabin su to sai aka waye gari duk inda malami yake ko ladani ko mai kiran sallah sai aka waye gari as-salatu khairu minan nawmi a bisa mazhabin ahnaf ake saboda wancan abu da ita gwamnatin turkiya take sai aka waye gari wannan abin ya haifar da makka da madina suke naɗa liman ladanai suke naɗawa sun yi ƙarfi don haka sai zama kiran sallah hatta a ka'aba da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a salatu khairun minan nawmi a kiran sallah na biyu ake wanda daga shi sai iqama saboda wannan shine mazhabin su daula ta tarkawa ta usmaniyawa to wannan matsalar kun ji shubuha ta farko shubha ta biyu da ta faru ita ce babban malami al'allama abdulaziz ibn abdullahi bin bas Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi mai suna fatawa muhimma ta ta'allaqu bis salati sai ya ce kiran sallah na biyu shi ake wa as-salatu khairun minan nawmi dalili akan haka yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai baina kulli adhanaini salatu ko kowane ainihin wato kiran sallah guda biyu a tsakanin shi akwai nafila da ake sai ce me ake nufi da azane ni anan me ake nufi da azane ni sai ce ai abin da ake nufi bainal azani wal iqama don haka sai ta'awilin wancan hadisin da wannan ya ce da aka ce kiran sallah na farko ya ce ba na farko na farko ba na farko in an haɗa shi da iqama kun ji ta'awilin da bin baz yayi to da wannan ta'awili da yawancin waɗanda suke fitowa karatu daga Saudi Arabia sai suka goyi bayan wannan ta'awili amma wannan ta'awili kuskure ne yanke babu shakka a kai ku karanta littafin subul salam kuma ku karanta littafin tamamul minna sannan ku karanta littafin alqaulul mubin fi akhfa'il musallina tabbas babu shakka akan cewa kiran sallar as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallah na farko ake wanda shi ake fara yi haka mutane su kiyaye wannan jama'a wannan matsalar abin da ya taimake mu mu ahlus sunnan Najeriya shine yau kamar shekara 27 da suka wuce daga garin nan aka tashi aka tafi wurin babban malami alkali abubakar mahamudu gumi aka ce to ga kiran sallah a salatu khairun minan naumi a littafin abu dawuda ya nuna cewa a kiran sallah farko ake yi malam abubakar gumi ya karbi littafin abu dawuda ya duba da ya duba sai ce to zai bincike da ya je garin bincike sai ya taho da nasa'i radda za a yi bayani ya taho da subul salam a nan falon shi aka zauna aka baje littattafan nan aka karanta sai kowa ya gamsu sai fatawa ta fito daga mala abubakar gumi cewa hadisai sun nuna kiran sallah a salatu khairu min nauni a na farko ake yi don haka duk ahlus sunnan najeriya ba su samu matsala ba suka gyara allahumma inda na san an samu matsala ita ce a kano su ma ko ba dan sun yarda da hadisin ba shine Kano gari ne wanda al'ada da bid'a ta yi katutu saboda haka wata rana ladanin ahli sunna ya hau ya kira as-salatu khairun minan nawmi a masallacin gaban kai ina jin in ba na manta ba nan take matan anguwa suka fito suka ce ai ba su yarda ba yaya zai ce as-salatu yanzu kada su ci abinci kenan dan haka suka fito da taɓare da muciya ladan ka hau ka sake ka gyara dole ladan ya hau yayi ba a salatu ba ya janye ya tattakar sai da ya janye sannan suka kyale shi to sai zama ahalin sunan anan sun yi tabbannin a salatu khairu minan nauna a kiran sallah na biyu ne don neman salama kawai ba wai don ina fata an gane to Allah ya kiyaye to kun ji wannan jama'a to don haka kuma wani abin mamaki akwai littafi wanda ainihin atiyatul mu'ti wanda wani babban malami ya rubuta shi yau kuma shekara ɗari ɗaya da goma sha shida kenan a Kano ya rubuta shi malamin da kanshi ya ce as-salatu khairun minan nawmi fi ula min as-subhi waƙe ne ya rubuta akan fiqhu da tauhidi kaza kaza kaza da yazo ya ce as-salatu khairun minan nawmi sai ya ce fil ula min as-subhi a kiran sallar farko to matsalar ita ce yanzu kowa ya da kiran sallar farko to amma wanne ne kiran sallan farkon kuma to din ba zai kawo wancan amma kuma gaskiya kuskure ne na haka abin da yake daidai shi ne sallah asuba kiran sallah biyu take da su wannan yana daga kuskuren da aka yi a najeriya don in ka kwana garin kano ko lagos to za ka yi mamaki wani labarin sai kiran sallah sau goma sha takwas in yoyoyo da ya yi shiru sai sake yi in yoyoyo sai sake yi sai ta yi in ka ce ladan guda nawa kai sai ce ai yana yi ne dai tashi jama'a kawai amma guda biyu ake yi na asuba sannan guda biyun nan kuma abin da aka fi so shine ladanin da zai kira sallar farko ana so to na biyu ya zama wani ladanin ba don kuma don mutane su rinka bambancewa ko da daga murya da an ji muryar wane to kaza ne da an ji muryar wane kaza ne haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsara a masallacin shi bilal yana kiran sallah amma kiran sallar farko bilal yake yi kiran sallah na biyu fa shine sahabi ibnu ummi maktumin wannan makahu yake kira shi ko makahu da baya iya ganin alfijir sai an ce mishi to ladan alfijir ya fito ina fata an gane da zaran an ce alfijir ya fito sai tashi wannan yana bambance mutane da kun ji muryar wane to jama'a yanzu lokaci yayi wanda za ku ci gaba da yin sahur to amma da kun ji wani fa to babu damar sahur lokacin kuma yana nuna lokacin sallah ne to shine wata ran sai bilal ya kuskure sai tashi sai ya kira sallah kiran sallah nan da ya sai ya zama sai mutane suka ɗauka to yanzu wannan kiran sallah yana nuna har yanzu akwai sauran lokacin yin sabir kenan dan da an ji muryar bilal to akwai sauran sabir kenan in an ji ibnu ummu maktumin to lokacin sallah ya babu sahur kenan to bilal ashe lokacin sallah yayi shi kuma ya makara don haka yana tashi a burgici sai kwada kiran sallah shi ma sai manzo Allah ya mishi irin wancan na kana wancan cewa to kai ma ka hauka janya naka bilal ya sake hawa ya ce ala innal abda nama eh bilal babban bawa bacci ne ya kwashe shi jama'a ai hakuri ala innal abda nama bawan nan bacci ne ya kwashe shi bilal babban bawa kenan ina fata an gane to Allah ya taimaka wal muradu bi zalika al adhan al awwal yace abinda ake nufi dai shine kiran sallah na farko to jama'a kun ji wannan hadisin sai hadisi na gaba malam yake cewa عن أبي جحيفة رضي الله عنه دقى أبو جحيفة الله يكارى مش يرضى تو أبو جحيفة حكى أكا في سنة شدشي sunan shi fa sai malam samir ya ce wasmuhu wahab ibn abdullahi as-suwani sunan shi wahab wahab dan abdullahi as-suwani kama asfaha an zalika al-muallif fi sughra kamar yadda shi ne littafin nan a cikin umdatul ahkam as-sughra ya fito karara ya faɗi to sunan shi kenan nan alkunyar shi kenan ina fatar an gani radiyallahu anhu qala Allah ya kara mishi yarda yace أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء ناجور النبي صلى الله عليه وسلم yana cikin wata ƙubba wato wani tanti wani yar bukka wata yar bukka ja min adamin wadda aka yi ta da adam ita ce fata fata ce ainihin sai a gyara ta sai a maida ita ta zama tanti ko ta zama ainihin bukka kama yace fa ja'a bilalun bi wadu'in sai bilal ya zo bi wadu'in da ruwan ainihin alwala famin nabi'in wani ya ainihin wato ɗibo ruwan sai ya ɗan yayyafa a jikin shi wa na'ilin wani kuma sai ya ɗan dangwalo sai ya shafa a jikin shi ma'ana manzon Allah ya yi alwala ya rage ruwan sai Bilal ya kawo mutane sai mutane suna ɗiban tabarruki wani ya ɗiba ya ɗan yayyafa a jikin shi shi ma ya samu albarkar raguwar ruwan alwalan manzon Allah ya yafa a jikin shi wani kuma na'ilin zai ɗan taɓo ne haka ya ɗan shafa shi ma dai ya more kala sai bilal sai ainihin abu juhaifa ya ce fakharaja nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama alaihi hullatun hamra'a sai manzo Allah ya fito da wasu jajayen kaya abin da ake nufi da hulla shine kayan da ya zama saiti guda taguwa da wando ko mayafi da jauto ko babban riga da ya ciki da wando sai ka kira su hulla set kenan wanda ba wanda ke cewa saiti guda amma in wando ne kawai ba za a kira shi ainihin hulla ba ma'ana sai manzo Allah ya fito da kaya gaba ɗaya iri ɗaya jajaye ka anni anzuru ila bayadi saqaihi yace kamar yanzu da nake baku labari ma ina hangen ƙaurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ishara akan ya rike labarin har ma yana iya tuna yadda manzon Allah ya fito sannan kuma wata ishara a fakaice cewa tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa rufe ƙaurin shi har ma gashi ana iya hangen ƙaurin shi sallallahu alaihi wasallama qala yace fatawabba'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alwala wa azzana bilal bilal kuma sai ya ainihin kiran sallah qala shi abu juhaifa yace faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna sai na rinka bibiyar bakin bilal ina kallon bakin shi ya waiga nan ya waiga nan ya kulu yaminan wa shimalan dama da hagu yana cewa ya kulu yana cewa hayya ala sala hayya ala falah an gane dama ya ce hayya ala sala guda biyu hagu kuma ya ce hayya ala falah guda biyu haka wata riwaya ta fito ta bayyana ina fata an gane shi abu ma'azura ya ce ni mai riwaya sai na rinka bin bakin shi in yi nan ina kallon shi in yi nan ina kallon shi jama'a sahabbai su ne yan jaridan da suka fi kowa iya aikin jarida babu kyamara a lokacin nan babu wani abu amma in na ido ne sai sun kalla in yaya ko menene sai sun ruwaito waɗannan mutanen da sun samu digital kamera da aikinsu ya ma wuce yadda ake tunani kenan don waɗannan da ƙwayar idanuwansu da yawancinsu ba su iya ma rubutawa ba za su gani ne su iya ba da labari waɗannan mutanen jama'a sun fi duk wani mai digiri da digirgir da digirgewa a yanzu fasaha saboda ku duba mafi yawancin labaran da suke bayarwa fa sadda suke gani ba rubuta suke ba amma in suka je za su ba da labari sai ka ji wani ma ba da labari sai labarin ya iri ɗaya Allah ya musu baiwa mai yawa kuma tsarkin zuciya ya haifar da wannan baiwar haka Abdullahi dan Mas'udin ya ce ya ce sai da Allah ya dubi tsarkin zuciyarsu tukuna sannan sai yasa su sai suka zama su ne waziran manzon Allah sallallahu alaihi su ne ministocin manzon Allah su ne mutanen shi ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu wa laulahu ma kana fil ardi muslimu haka ibn al-qayyim yace yace waɗannan su ne yan kungiyar manzon Allah sallallahu jama'an manzon Allah kenan yace ba dan su ba da duk duniya babu musulmi Allah ya kara musu yarda to shine yace ثم ركزت قال ثم ركزت له عنزة sannan sai aka kafa wa manzon Allah anaza anaza din nan tana ɗaukar ma'anoni da yawa anaza ƙaramar mashi mashi ɗan ƙarami kana iya ce mai anaza anaza yana ɗaukar kwagiri kwagiri wannan da manya ko da ta yake riƙewa wanda yake da kai mai kota haka anaza kuma yana ɗaukar ice ɗan ƙarami wanda yake da gwafa haka an gane wannan da kyau to annan me ake nufi da anaza anaza a nan ana nufin mashi na faɗi wannan guda uku ne saboda kowanne hadisi ya zo da kalmar anaza daga cikin hadisan da ake magana anaza wani hadisin ya zo da ma'ana anaza da ma'ana ainihin zanj ita ce sanda wadda take sama da ita da gwafa wani ya zo da ma'anar kwagiri wani ya zo da ma'anar mashi gajere wannan ya zo da ma'anar gajeren mashi ne domin a nan ƙasa ya ɗauko wasu maganganu daga cikin littafin ainihin asugura ɗin inda aka ba da tarihi da labarin asalin yadda ma annabi ya samu wannan ɗin asalin wannan wannan wani gajeren mashi ne na zubairu ɗan awam ne zubairu dan awam da shi ya kashe wani kafiri manzo Allah ya karbe shi yace yana so daga nan ainihin manzo Allah ya rasu Abubakar ya gada Umar ya gada wane ne wane ne har abin ya sake dawowa hannun shi zubairu din ina fatar an gane to abin da ake nufi mashi to aka ainihin sa manzon Allah ana za wato wani gajeren mashi ya zama sutura kenan a gaban shi فاستقدم وصلى الظهر ركعتين sai manzon Allah ya wuce gaba ya salla azhar raka'a biyu ya murru baina yadayhi al-himar wal kalbu da ainihin wato kare da da da jaki da kare suna wucewa ta gaban shi la yumna'u la yumna'u ba a hana su ba domin da kare da jaki suna wucewa ta gaban shi suna wucewa ta bayan wannan mashi bayan sutura din don haka ba a hana su ba ثم صلى العصر ركعتين في النبي كما يعني كو كابا أتن أنت فتقدم وصلى الظهر ركعتين النبي يصلى أينه واتو أزهر ركعة بيو كو nan kuma aka ce ainihin ya zo sannan kuma ya yi sallar la'asar raka'a biyu me ake nufi kasur kuma jam'i kenan ya a halin tafiya ne aka yi sallar raka'a biyu sannan kuma aka hada su wuri daya ثم لم يزل يصلي منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقوش بين أن صلى ركعتين ركعة بيو حتى رجع إلى المدينة سيد داو أينهم مدينة متفق عليه وانا حديث البخاري ده مسلم سونس كفتر ده شي سنن أبو داود ده ترمزي ما بسون فتر ده وانا حديثي kar ku manta mala ya kama mana wannan hadisi a babin kiran sallah don ya karantar da mu wasu mas'aloli game da kiran sallah daga ciki shine ashe kiran sallah in ana yi ana son mai kiran sallah din ya zan yana juyawa da bakin shi wurin hayya ala sala hayya ala sala dama hayya ala fala hayya ala fala hagu ana son wannan juyawar ina fatar mun gane sai dai kuma zaka zo ka ji wannan juyawa ba wai juyawa ce wadda za ta kai matuƙa ba dan juyawa ce yar kaɗan dama juyawa yar kaɗan ainihin hagu sannan kuma wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa ko da za a haɗe salloli din za a yi kiran sallah to amma kiran sallar guda nawa guda ɗaya wannan hadisi ya bayyana an fahimta haka kuma sauran hadisai suka bayyana riwayar anas da jabir game da aikin hajji cewa kiran sallah ɗaya iƙama fa biyu illa kawai a nan ba a bada labarin iƙamar ba ne amma baya nuna ba ta akwai iƙama ɗin an fahimci wannan da ke jama'a idan kun gane wannan sai ku gane ashe kiran sallah na biyu da malikiya suka ce za a yi in za a haɗa sallah za a sauke murya a yi shi a cikin masallaci ba daidai ba ne shi ne suka ce in aka yi kiran sallah na farko aka ainihin shigo masallaci sai a yi sallar magariba sai a tashi kuma sai a sauke murya gaba ɗaya sai a yi kiran sallah na biyu to in ka tambaya me dalilin wannan kiran sallar sai su ce saboda dama isha tana da kiran sallah sai a ce to ai wannan kiran sallar nata ba akan lokaci bane don haka wancan kwa ɗaya ya isar bai da wani amfani wannan don in ka ɗaga murya kai to ka ruɗa wanda ke nesa sannan in ka ce to ka sauke murya kai me amfanin kiran sallah shine a kira mutane to ai yanzu in ka kira mutane a wannan halin kuma kana wajabta musu na cikin gida su fito kenan don haka abin da ya tabbata a sunna shine kiran sallah ɗaya to idan sadda za ku haɗe sallah ɗin jama'a ya kamata ku duba idan sadda za ku haɗe sallah ɗin ana cikin ruwa ne za ku haɗe sallar magariba da isha ko kuma an riga an gama ruwa ne can wajen ƙarfe tara za ku haɗe sallah a wannan halin kiran sallah ɗin ana sauya mai launi domin ku kuka ce hayya ala sala hayya ala sala to duk wanda ya ji kiran sallah dole ya fito in bai fito ba ya yi laifi kuma in ya fito zai cutu da ruwa to sai ku ɗauke waɗannan sallah Allah ya ce maka saboda haka jama'a kun ji yadda ainihin al'amarin yake na'am to aka ce sai sallah raka a biyu ko sannan kuma bai gushe ba haka yake yin sallah har sai da ainihin eh eh yawa eh idan ana yin ruwa to in aka zo wurin kiran sallah din sai a ɗauke kalmar hayya alal fala hayya alal fala duka sai a ɗauke su saboda in kuka ce hayya alal fala hayya alal fala kun ce dole kowa ya fito kenan to in kuma bai fito ba ya yi laifi in kuma ya fito fa zai cuto to ibnu abbasin shi ya fara aikatar da wannan sunna a aikace har aka ga ya zo da bakon abu da ya tsaya zai limanci ladanin shi ya taɓe zai kira sallah sai tsaya ladanin yana zuwa wurin hayya ala sala sai ce tsaya ya ce ka ce ala sallu fi rihal ala sallu fi rihal ko ala sallu fi rihalikum ala sallu fi rihalikum ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida ina fata an gano to sai mutane wannan ya dubi wannan wannan ya dubi wannan yaya dai ibnu abbas ya zo da sabon addini ne kuma kaza kaza kaza kaza kaza shine sai ya ce na'am ya ce wanda ya fi ni daraja ya aikata haka ya ce inna hala azimatun yace ita sallah farilla ce idan har aka ce hayya ala salah to za ta zama wajibi su zo to kuma za a cutar da su in suka zo yace annabi kuma ya aikata haka sallallahu alaihi wasallam to abin tambaya yanzu cikin mu da muke ba larabawa ba mun ga kana cewa ala sallu fi rihal ala sallu fi rihal to ana nan dai an daba dan wani har yanzu bai san ana cewa to yi sallah a gida kai tun da ruwa ya tsare ka a gida yi sallah bai san haka ba to yanzu ko ya halatta a yi da hausa kenan eh in kun faɗi ala sallu fil rihal ala sallu fil rihal to ba su san me kuke cewa ba to me ya amfanin kun faɗa ba su san abin da kuke cewa kuce kowa ya sallah a gida kowa ya sallah a gida Allahu akbar Allahu akbar ito ya aka iya zama cikin garawa dole ya canza hukunci sunan kun ce ala sallu fil rihal dan kar ku manta me makasudin a zauna a gidan ayi sallah to kuma ka ce a zauna din wani bai san Allah kiyaye ai shi ne sai a fassara ita wannan sai a fassara don ita ma'anarta kawai za a bayan amma ba zai zama dalilin a ce ai ka ga wannan sai na ce sai a yi din in sun haka gama faɗi sai a ce to kowa ya sallah a gida kowa ya sallah a gida abin da ake nufi wanda ruwa ya riga ya tsare shi a gida to ya tsaya a gidan amma wanda ya zo masallacin fa to za a yi sallar ne saboda shi yanzu wannan za a yi ne kawai ko kun fahimta gama to wannan dai shine Allah su amma hudubar juma'a sai a yi ta da larabci in yaso sai a ba da jumlar ma'anarta don dama sakon ake so ya isar ba sai an fassara ta kamar yadda ake fassara qawaidi ba kalma kalma menene yau liman yake so ya gaya wa jama'a misali na'am Allah ya taimaka to gashi a ƙasa malam yace rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 1800 da wato a lamba ta 187 wa muslimun muslim ya rawaito wannan hadisi wa siyaqu lahu lafazin da aka ji dinnan nashi ne a lamba ta 503 wa qawluhu da yace dinnan min nabihin wa na'ilin wasu na ainihin ɗibo ruwan su yayyafa jikinsu wasu kuma su dangwalo تفسرها الرواية الأخرى لمسلم وللبخاري وترواية دبان دا تزوجتين صحيح مسلم دا صحيح البخاري سوني ذا سفسرة بخاري يزود أن رواية ألم دا تدبو بيرد داري تقوز دا همسين دا ترى بقوله ديتي فرأيت الناس يبتدرون الوضوء sai na ga ainihin mutane suna wawa sauruwan alwalar manzon Allah da Bilal ya zo da shi sai mutane suka kai wawa sannan faman asaba minhu shay'an tamassaha bihi wanda ya dangwalo ruwan sai dan shafa a jiki wa man lam yusib minhu shay'an wanda kuma bai taɓo komai daga ruwan ba akhadha min balal yadi sahibihi sai dangwalo laimar hannun dan uwan shi shima dai ya ainihin samu abin da ya dangwalo jikin wani sai ya shafo shi ma ya shafa a jiki na fata an gane waɗannan sun fi kowa wayewar kai duk duniya saboda su suka gano manzon Allah yana da albarka ma'ana in ka ga waɗannan cewa gidadawa ne to kai ne cikakken ba gidaji waɗannan su ne tsantsar waɗanda suka fara wayewar kai a duniya na haka duk wanda ya gano wayewar kansu to shine zai zan fa in amanu bi misli ma amantum bihi sai samu imani irin na wanda suka yi da shi to sai ce wa babal musannifu fi sughra hadithaini a cikin umbatul ahkam sughra sai shi malamin ya ƙara hadisai guda biyu وهما قاسوا حديثي نسب إلا أكو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل yanzu Allah ya ce Bilal yana kiran sallah ne da daddare me ake nufi da daddare shi ne kafin alfijir ya fito fakulu washrabu don haka ku yi ta cin abinci ku yi ta shan abin sha don kun ji Bilal ya yi kiran sallah lokacin ci ne da sha ku yi ta ci ku yi ta sha hatta tasma'u azan ibn ummi maktum har sai kun ji kiran sallah ibn ummi maktum rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 617 da muslim muslim kuma a lamba ta dubu ɗaya da casa'in da biyu jama'a kun ji hadisin farko wanda malamin ya ƙara a cikin littafin umdatul ahkami sura wanda ba shi a wannan kubra sannan sai ce hadisi na saba'in da hudu kuma an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu idan kuka ji labarin yana kiran sallah to sai ku ainihin faɗi irin yadda ladan yake faɗi aka ce irin yadda ladan yake faɗi rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 611 wa muslim muslim kuma lamba ta 380 da ainihin uku jama'a kun ji in ka ji ladan duk abin da yake faɗi haka za ka faɗi sai dai in ya zo wurin hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala falah la haula wala quwwata illa billah ina fatan mun gani waɗannan wuraren kawai su ne za a samu canji kuma wannan kalmar ita ce kalmar da ta tabbata akwai wasu riwayoyi da ifai waɗanda ba su inganta ba shine Allahumma ja'alna muslihina Allahumma kaza duk ba su tabbata ba na ɗaya kenan na biyu wurin as-salatu khairun minan nawmi as-salatu khairun minan nawmi babu abin da ya inganta sai dai ka faɗi irin yadda ladan yake faɗi in ya ce assalatu khairun minan nawm kai ma sai ka ce assalatu khairun minan nawm assalatu khairun minan nawm kai ma sai ka faɗi wannan kuma ya tabbata ne a ƙarƙashin jumlar wannan hadisi cewa faqulu misla ku faɗi irin abin da ladan yake faɗi to an samu riwaya ne da teto kajiya ta nuna kawai hayya ala sala hayya ala sala nan ne zaka ce la haula wala quwwata illa billah ina fata an gane idan kun fahimci wannan da kyau a ƙarshen kiran sallah ladan yakan ce la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah in ya akwai wani babban kuskure da mutane suke in ana ta da ikama sabda ladan ya fara Allahu akbar Allahu akbar abinda ake so shine mutane su ma su faɗi haka ashhadu an la ilaha illallah su ma su faɗi haka ashhadu anna muhammadar rasulullah su ma su faɗi haka حي على الصلاة حي على الفلاح سما سفد هكا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سما سفد هكا kada su ce akamaha Allahu wa adamaha saboda hadisin akamaha Allahu wa adamaha hadisi ne da'ifi bai tabbata ba sai dai su ce kad qamatu salatu kad qamatu sala in yace Allahu akbar Allahu akbar su ma su ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah su ma su faɗa haka to kuskuren da mutane suke shine illa dan yace Allahu akbar Allahu akbar sai su shiru ashhadu an la ilaha illa Allah sai su ce wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadar rasulullah sai su ce sallallahu alaihi wasallam sai hayya ala salah hayya ala falah sai su shiru qad qamati salatu qad qamati salah sai su shiru Allahu akbar Allahu akbar sai su shiru da ya ce la ilaha illa Allah sai su muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam to gaskiya wannan kuskure ne ya saba ba sunna don haka mutane su yi kamar yadda muka bayyana dinnan saboda haka ya zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaka a za ka faɗi mana na eh na ikama wajen in yace hayya ala sala hayya ala sala duk zaka ce la haula wala quwwata illa billah na fata azan eh a'a asalin wannan wasu ne suka fassara shi da jimillar wannan cewa ko dai tun da ya ce fakulu misla don haka kai ta faɗe kawai amma sun manta wannan umumi ne akwai kuma nassi wanda ya zama mukhassisun lil umumi akwai nassin da ya keɓance wancan umumi umumi yana cewa ku faɗi abin da ladan yake faɗi sai wata riwaya ta ce sai dai wurin hayya alataini su ne sai ku maimaita hauƙala a nan kuma ku ce haye la haula wala quwwata illa to sai mu koma mata ne malam yace wa fihi a cikin ainihin wannan hadisin aka ce lawwa umuqahu sai ya rinka juya wuyan shi yaminan wa shimalan dama da hagu wa lam yastadir sai dai bai juya ba ma'ana bai juya baya ba haka an gane wannan riwayar abin da take cewa yana juyawa juyawa har tana kai da juya wuya an gane amma a cin kun ga an ce iya bakin shi yake dan kautarwa kawai gefe dama da hagu amma wannan tana nuna yana juya wuyar gaba ɗaya ko sai dai baya juyawa ga ta a ƙasa sai malam yake cewa hadhihi riwayatu li abi dauda wannan riwaya abu dauda ne ya ruwaito ta a lamba ta 520 wa hiya munkara riwaya ce wadda take mummunar riwaya ba ta tabbata ba wanzurul bulugha ka duba bulugul maram a lamba ta 182 idan samir ya ce maka bulugul maram dama yana hakikin shi da takhrijin shi ina fata an gane domin wannan shine bulugul maram kadai wanda ya tabbata muhaqqaqan daga al-imam ibnu hajar ba haka da bulogul maram da ke hannun mutane galibi wasu abubuwa sun shiga ciki waɗanda ba daga ibnu hajirin da ni jama'a akwai abubuwa da yawa waɗanda wasu suka kakkara misali hadisin farko da ka gama karanta shi sai kuma ka gani a cikin ƙarfi an kewaye an ce warawa bu malikun wa shafi'i wa ahmad wannan magana ba daga ibnu hajirin ba ce wani ne ya ƙara ta in ka tafi can ƙarshe ƙarshen babin kiran sallah na bulogul maram sai ka ga hadisin abu huraira allahumma rabba hadhihi da'awati tamma was salatu qa'ima wannan hadisin baya cikin bulogul maram a ƙasa ne wani ya rubuta shi da wani ya tashi kawai sai bambara shi a ciki sai aka zo aka ci gaba da buga shi haka ire-iren wannan suna nan da yawa shi yasa ilimin hakikin nan da muke kiran jama'a su su natsu su fahimce shi wato kamar sadda aka zo da ilimin boko ne ana son mutane su natsu su fahimci menene saƙon don su shiga ciki su san me yake daidai a ciki idan aka ki to harkar za a samu matsala duk wani littafi ko wasiƙa da zaka karanta ko menene ana son ka samu ta haƙiƙi a kai yaya abin ya zo daga wanda ya rubuta ba haka sai ka samu matsala na fata an gane Allah ya kiyaye to jama'a kun ji don haka wannan riwaya ta cewa juya wuya dama da hagu bata tabbata ba juya baki dai kawai don haka juyawa kun ga ba za ta wanda yawa ba kenan wani tirmizi a cikin riwayar tirmizi kuwa وإصبعاه وإصبعاه في أذنيه sabda yake wannan kiran sallah shi Bilal din yatsun shi suna cikin kunnuwan shi gashi a lamba ta ƙasa sai yace sahihun wannan hadisi ingantacce ne rawahu Tirmidhi Tirmidhi ya rawaito shi a lamba ta 197 wa qala kuma Tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne ingantacce kyakkyawan hadisi don haka sanya yatsu a cikin kunne wanda ya tabbata ainihin a cikin sunna to wanda yatsa ake sawa shine yatsan dan ali yatsan da ake nuni da shi yatsan tonan fada wanda ake tsigalewa haka wanda ake nuna an ana fada haka ina fata an gane na to wallahu alam sa yatsan nan dai ibada ce wadda an ga bilal ya ne ko wani ne sa kanshi annabi ya kyale shi ko kuma tun farko ma annabi ne ya koya mishi malamai ne da suka tayi suka ce mutum yana sa ainihin yatsan shi ne ya dode kulluwan shi domin sautin shi ya zauna daren dakam domin sauti in kulluwa na bude to sauti din ainihin yana iya samun rashin natsuwa sosai amma aka haka an dode shi ya zauna dam kenan ina fatan mun gane wallahu a'lam na'am na'am yawa to ka ganin wani kiran sallah ne na musamman wanda ala sallu fil rihal ala sallu fil rihal wannan ba ni gani yana daga abubuwan da za a maimaita bayan ladan ya faɗi to wa an usman ibn abul as radiyallahu anhu qala daga wani sahabi mai suna usman dan abul as Allah ya kara mishi yarda yace inna akhira ma ahida ilayya an-nabi sallallahu alaihi wa sallama magana karshe da annabi ya min wasiya akanta ko kace wasiya ta ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mini an attakhidha mu'azzinan shine naɗa ladani a masallaci na la ya akhudhu ala azanihi ajran wanda baya karɓar lada akan kiran sallar shi wato in samu ladanin da yake kiran sallah saboda Allah أخرجه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي في تربة وأنه كما يتي حديثي نيك كاوا فشاء أسا سمالا سمير يتي أتخذ إن الفعل مضارع منصوب أتخذ وهو بهمزة قطع وأكرم تأشد همزة قطع أتخذ ويجوز أن يكون فعل أمر مجزوم كما يا حلت إذا فعل أمر majzum sai zama wa hamzatu hina idin hamzatu waslin ma'ana kenan anittakhiz umarni kenan wannan nahau ne a tsaya dan fahimce shi da kyau wasiyar ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallama ce mini an attakhidha mu'azzina yace mini nada ladani kaga anan yana bada labarin abin da annabi ya faɗa kenan samira yake cewa ma za a iya karanta shi da anittakhiz anittakhiz cewa nada labari to nan kuma yana bada labarin hakikanin kalmar da annabi ya amfani da ita kenan ina fatar an gane eh to jama'a kun ji wannan hadisi yana nuna mana cewa an fi son ka samu labarin da yake kiran sallah baya karban ko kwabo akan ainihin kiran sallar shi to za mu ji karin bayani akan wannan mas'ala insha Allah ta'ala a nan gashi a lamba ta biyar inda ya takharijin hadisin yace sahihun wannan hadisi ingantacce ne rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi a lamba ta 209 wa qala sai yace wal amalu ala hadha inda ahli al ilmi wannan hadisi malamai suna aiki da shi akan ne karihu an yattakhidha al mu'adhdhinu ala al adhani ajran malamai sun kyamaci sun hana ladani ya kira sallah kuma ya karbi lada sai dai yayi kawai wastahabbu lil mu'adhdhini an yahtasiba fi adhanihi suka ce sun fi son labani ya rinka yin kiran sallah ya yi don Allah tsantsa kada ya karbi ko kwabo ina fatar mun gane to sai dai kuma wannan hadisi zahirin shi baya nuna cewa ainihin wato shi hadisin yana nuna rashin halaccin karɓe din sai dai ana nuna kai in ka tashi naɗa ladan ka naɗa wanda baya karɓan kuɗi din ma'ana wanda baya karɓan kuɗi din ya ci fiye da wanda yake karɓe wajen naɗa wannan aikin amma hadisin ko ta kusa ko nesa baya nuna ainihin rashin halaccin karban kuɗin sai dai yana nuna karban kuɗin ba shi ne ya fi dacewa ba abin da ya fi dacewa shi ne rashin karban kuɗin amma kuma wajen naɗawa fatokai kuma ka dubi wanda baya karban kuɗin ina fatar an gane to Allah ya taimake mu ku dai karanta littafin ainihin wato arrabatu nabiyya sharhin littafin abdurrahman bahiya a ƙarƙashin wannan mas'ala za ku ga cikakken bayani in Allah so tare da ta'aliqin a ainihin wato da babban malami a sheikh ahmad shakir da kuma ainihin ƙarin ta'aliqi da a sheikh albani da ali hassan suka yi Allah ya taimaka an ziyad ibn al-haris as-sudai daga ziyad dan haris as-sudai qala yace lamma kana awwala adhanin ko haka ne lamma kana لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت yace yayin da ainihin kiran sallah ya zo na farko kiran sallah farko na sallah asuba yace manzon Allah ya umarce ni sai na kira sallah faja'altu aqulu da na gama kiran sallah sai na ce uqimu ya rasulullah in tayar da iqama faja'ala yanzuru fi nahiyatil mashriqi sai manzon Allah ya rinka kallon gabas ila alfajiri yana duba alfijir ko ya fito sai qul to annabi yana dubawa yana ganin alfajir bai fito ba sai rinka ce mana la hatta idza tala alfajr har sai da alfijir ya bullo nazala sai manzo Allah ya sauka ko ya fita daga inda yake fabaraza ya je yayi tsuguno ma'ana ya kashi sallallahu alaihi wasallam thumma sarafa ilayya sannan sai ya karkato ya dube ni wa qad talahaqa ashabuhu a lokacin nan jama'a shi sun taru sahabban shi sun taru يعني فتوضأ تشيك نفسي الولاء وأراد بلال أن يقيم سي بلال ينفي يتعد إقامة فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم في منظر الله صلى الله عليه وسلم يتمني إن أخا سداء هو أذنى أي دان uwan suda'awa wato sai annabi ya danganta zuwa ga kabilar shi ba an ce as-suda'i ba yace to ai wannan ba suda'i ya riga ya ainihin wato kira sallah wa man azzana wanda ko ya kira sallah fahuwa yuqimu shine yake ta da iqama qala dan haka sai shi wannan mai bada labari yace fa aqamtu sai na ta da iqama akhrajahu abu dawud wa tirmidhi al imam abu dawud da tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi malam a kasa yace da'ifan hadisi ne mai rauni rawahu abu dawud al imam abu dawud ya rawaito shi a lamba ta 514 wa tirmidhi tirmidhi kuma a lamba ta 199 وقال الترمذي ترمذي يتي حديث زياد شوان حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي shi wannan hadisi na ziyad kaɗai mu dai ta inda muka san shi shine riwayar al-ifriqi wal ifriqi da'ifun inda ahlul hadis shi ko ifriqi din nan da shi kaɗai ya rawaito wannan hadisi daga ziyad to mutum ne wanda yake mai rauni a wurin malaman hadisi qultu ni samir sai na ce wal ifriqi da iful hifzi shi wannan ifriqi din nan yana da raunin hadda inda aksaril a'imma a wurin mafi yawancin limaman hadisi ka hisham ibn urwa kamar hisham dan urwa yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi waɗanda suke kusan zamanin su guda da shi wannan ifriqi din wa ibn mahdi da al-imam abdurrahman ibn mahdi wa ahmad da ahmad ibn hanbali wa ibn ma'in da yahya dan ma'in wa ibn al-madini da ali ibn al-madini wa ghayrihim ko da ainihin waɗansu malaman duk sun tabbatar da cewa ifriqi da ifun wa amma man wasafahu to ina son a nan kusan akwai matsala babba ku je ku karanta mubarak furi a sharhin tuhfatul ahwazi za ku ga dogayen maganganu dangane da ifriqi din nan wannan ifriqi gaskiyar lamari mutum ne mai rauni kamar yadda ka ji to abin da ya faru kuskure ne ya faru wasu malamai suka fahimci kuskure sai suke ganin dan an nuna cewa mutumin kirki ne sai kuma suka dauka to ya tunda mutumin kirki ne za a karbi riwaya shi malaman hadisi suna duban abubuwa biyu tattare da mutum kafin su karɓi riwaya shi shine kirki da kuma hadda wani yana da kirki amma bai da hadda wani yana da hadda bai da kirki to sai biyun sun haɗu to an raunana shi ne saboda mai saboda yana da ainihin matsala ta wajen hadda don haka kaji mala ya ce da isul hizzi mai raunin hadda sai ya ce wa amma man wasaqahu amma waɗanda kaji sun amintu da wannan mutum sun ce amintacce ne fala'alla zalika kana li salahihi wa dinihi me ya sun lura ne da cewa mutumin kirki ne mai kula da addini qala ibn al-qattan ibn al-qattan yace kana min ahli al-ilmi zuhdi yana daga cikin mutane waɗanda suke da ilimi kuma suna da taka tsantsan game da duniyar nan bila khilafin bainan nas babu sabani tsakanin malamai duk malamai sun haɗu cewa wannan mutumin kirki ne babu sabani a wajen ainihin ilimi da taka tsantsan wa minan nasi wa minan ko wa minan nasi man yusiquhu daga cikin mutane akwai waɗanda suka amince da shi ko yuwasiquhu akwai waɗanda ma suke amintar da shi wa yarba'u bihi an habidi rajjin riwaya kuma suke nesanta shi daga fagen tunkuɗa riwaya amma aka ce za a kai shi da'irar waɗanda ake tura riwaya sai a yi ta nesanta shi a ce a'a ba zai shiga cikin waɗanda ba a karɓar riwaya su ba wal haqqu magana da take gaskiya game da wannan mutum fihi annahu da'ifun cewa shi ne rauni ne li kasrati riwayatihi almunkarat saboda yana yawan ruwaito hadisai waɗanda suke miyagun hadisai ne ba a amince da su ba wa huwa amrun ya atari salihina wannan kuma al'amari ne wanda yakan mamayi mutanen kirki so da dama mutanen kirki sai kaga so da dama suna ruwaito maganganun banza saboda su mutanen kirki ne kowa ya sai kawo musu magana sai su ɗauka kowa ma na gari ne da haka har 'yan banza su ta mamayarsu ina fatar an gane wannan magana abin da yasa nake faɗinta jama'a ta taɓa tasowa a wannan ƙasar aka zo aka yi ta tattaunawa a kan wannan hadisin ne game da wannan riwayar cewa man azzana fa huwa yuqimu mecece illar hadisin illar shine wannan ifriki tafarrada bihi idza tafarrada ar-rawi da'if bir riwaya fa riwaya fi istilah al-muhaddisin takunu munkara domin wannan mutum malamai sun tabbatar da cewa ba'ifun fi hizhi sun tabbatar da haka waɗannan da suka ainihin wato wasaƙa shi tausiki ne wanda yake ghairu mufassar fassarar kuma ita ce salahiyya ce suke gani shi yasa sai suka ce ai wannan mutum mutumin kirki ne kaza kaza amma kirkin shi kamar kirkin Abu Hanifa ne Abu Hanifa mutumin kirki ne amma ba a karɓar riwayar shi me yasa li za'afin fi hifzihi kirkin shi kamar kirkin hafs ne hafs da'ifi ne a wajen hifz ba sa karɓar riwaya shi in ka zo magana hadisi amma in ka zo qur'ani fa malami ne Allah ma nan bayan shi take amma in aka zo hadisi fa to kuma ya fada ƙasa don haka ana buƙatar a rinka samun littattafai muhaqqaqa kamar tahzibul kamal tahzibul tahzib littafin aljarh wa ta'dil na ibnu abi hatim da kuma littafi ainihin wato irin su sayarwa alamin nubala inda ba ga ana tsayawa ana tantance maganar gaskiya game da ainihin malam amma kaka rinka shan kunu in aka zo matsalar jarhu wa ta'dil ba a yi mata shan kunu shine ba a yi gefe gefe ana tafiya ne a zauna a yi karatu domin tabbatar da nagartar wani ita ke sa a tabbatar da karɓar riwayar shi rashin tabbatar da nagartar shi kuma ita ke kawo matsala don haka wannan hadisi da ifi ne a ƙarƙashin haka jama'a ba sharaɗi ba ne duk wannan labarin da kaji ya zama labari ne wanda bai zo ta hanya ingantacciya ba don haka kenan wanda ya kira sallah ba lallai ya tada iqama ba wani zai iya kiran sallah daban wani kuma ya tada iqama babu laifi Allah ya taimaka عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فحضر جابر يتي lallai manzon Allah ya ce wa Bilal ya kai Bilal idza azzanta idan kana kiran sallah fatarassal ka rinka yi sannu sannu a hankali wa idza aqamta in ka kana ta da iqama fahadur to kai sauri wajen kiran sallah ana so a ji shi dai dai dai dai a karkashin wannan hadisi iqama kuma a yi ta da sauri waja'al baina azalika wa iqamatika qadra ma yafrughu al-akilu min aklihi sannan tazarar tsakanin kiran sallarka da ikamar ka kasa ta gwargwadon yadda mai cin abinci zai fara ya ci abincin shi ya kammala to gwargwadon waɗannan irin lokaci ake so wa sharibu min shirbihi ne shan abu kuma wanda zai zauna ya sha kamar fura ko wani abu haka ya zauna ya sha a tsanaki to gwargwadon wannan lokacin haka zaka zauna ka sanya tsakanin kiran sallah da ikama wal mu'tasir idza dakhala li qada'i hajatihi haka kuma mutumin da ya shiga halin matsuwa ta bukata ya shiga ban daki ya biya bukatar shi ya ainihin fito wala ta komo ko kuma jama'an masallaci kar ku miƙe mamu hatta ta rauni har sai kun ganni wato ko da an tayar da iqama to ku yi zaman ku kada ku miƙe har sai kun ga ainihin limami ya taso yace akhrajahu tirmidhi wannan hadisi tirmidhi ya fitar da shi gashi a ƙasa malam samir yace munkarun wannan hadisi ma munkari ne rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi a lamba ta 195 wa qala sai shi tirmidhi yace hadisu jabirun hadha حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه حديث من جابر مودي da san shi ba sai ta wannan fuska min hadisi Abdul Mun'im ta hanyar Abdul Mun'im wa huwa isnadun majhul shi wannan isnadi ne wanda yake ba a san shi ba wa Abdul Mun'im shaykhul Basri shi ko Abdul Mun'im din nan malami ne wanda yake mutumin ƙasa ainihin wato Basra ta Iraki to amma kuma ba a san shi ba qultu sai shi Samir ya ce abdulmun'im abdulmun'im din nan huwa ibn nu'aym shine dan nu'aym al-aswari wato ibn nu'aym al-aswari wa huwa munkar al-hadith kama qala al-bukhari wa ibn abi hatim al-imam al-bukhari da ibn abi hatim suka ce munkar al-hadith ne wannan mutumin ina fata an gane kaga kenan da aka ce ainihin wato isnadu isnadun majhul in ya zama ana nufin abdulmun'im din ne iyakacin abin da tirmidhi ya sani majhuli ne wannan ko dan haka an yi raddin riwaya ne saboda jahalatin rawi amma sai kuma shi malam samir ya nuna bukhari da ibnu abi hatim sun san wannan malamin kuma sun san shi baya a karɓar riwaya wurin shi dan haka illatul hadith laysa jahala fa hasab bal النكارة في السند والنكارة من ناحية الراوي من الرواة وهو عبد المنعم نافع gane to wannan hadisin shi kuma kaga shi ne asalin hadisin da duk malaman fiqh da masu sharhi da irin manya-manyan malaman bahasi ibn qudama a cikin littattafan su irin mughni da sauransu suke hujja da shi cewa kiran sallah a hankali ake yi iqama kuma ana yin ta da sauri dogaran dai shi ne wannan hadisin kuma ba ifi ne dan haka sai zama kiran sallah a yi shi yadda ya cancanta iqama ma a yi ta babu ainihin wannan bambancewar saboda hadisin da ya zo gashi bai tabbata ba وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء جابر بن عبد الله الله مدaukakin sarki ya kara mishi yarda yace manzon Allah kura da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wannan kun ga shine nake ishara da hadisin bulugul maram nace hadisin Abu Hurairah ko a hadisin Jabir ne ina fatan mun gane gashi daga Jabir ne Jabir dan Abdullahi Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man qala hina yasma'un nida wanda ya ji kiran sallah sai ya faɗi wannan addu'a hina ta zo da fi'ili mudari'i a gabanta tana fa'idantar da abin ya riga ya gabata ma'ana bayan ka gama jin kiran sallah sai ka ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة معناته إتتي اللهم رب هذه الدعوة التامة يا الله كيني أبنجي ونن كيران صلى تككي wanda ba na kasashe ba mai cikakkiyar albarka ba wanda yake da rabin albarka wa salatul qa'ima ya Allah kai ne ubangijin wannan sallah wadda za a tsayar bayan kiran sallan nan ina roƙonka ati muhammadan alwasilata ka baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama alwasila wal fadila to mecece alwasila alwasila din nan wani gida ne a aljanna kwaya ɗaya rak wanda babu gidan da ya kai shi daraja kuma mutum ɗaya ne cikin halitta Allah kaɗai ya cancanta ya samu wannan gidan to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ku taya ni addu'a Allah ya bani wannan gidan ni kuma zan cece ku duk wanda ya mini wannan addu'a to shi ne kake cewa ati muhammad bil wasila ya Allah ka baiwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama al wasila wal fadila da kuma ainihin falala fifiko wannan kuma malamai ainihin suka fassara da cewa wannan ita ce darajar da a nan duniya ba ta bayyana ƙararraba don ba a taru da shi da annabawa a nan duniya wuri ɗaya ba duk da ake ce maka annabi ya fi kowa annabi ya fi kowa to wannan kamar za a ga cewa ai wannan fifikon wato rashin gwaji ne doki a filin shi kadai ya fi gudu to abin da wannan darajar ana so ta bayyana a filin kiyama ga annabawan sun taru gaba ɗaya a gaban Allah ga halittu tun daga na farko har na ƙarshe to Allah ba shi falala shi ne ya bayyana shi lallai ya fi kowa ɗin ina fata an gane munasaba akan haka shi ne gashi wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atahu ka tashe shi a matsayi abin yabo wanda kai mishi alkawari shine inda aya take ishara wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda da daddare ka tashi kana ainihin yin salloli waɗanda waɗannan salloli ƙari ne Allah ya ɗora maka akan abin da ya ɗora wa saura in kai haka akwai tabbacin Allah zai tashe ka a wani matsayi abin yabo a ranar alkiyama wannan matsayi abin yabo a can yana cewa asa to babu asa ga haƙƙin Allah mai yiwuwa don annabi ya cika alƙawarin ko bai cika ba ya cika abin da aka nema ko bai cika ba ya cika to shikenan yanzu ba mai yiwuwa tabbas Allah zai tashe shi matsayi abin yabo to amma saboda Allah ladabi ake mai ba wa Allah dole sai kake addu'a cewa to kuma ka tashe shi wancan matsayi abin yabo shine matsayin da annabawa manyan su da ƙananan su manzanni daga ciki da annabawa za su kasa zuwa gaban Allah su roƙi alfarma a zo a yi hisabi amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi za a yi mishi wannan alfarma sallallahu alaihi wasallama to ka tashe shi ainihin wato matsayi abin yabo wanda kai mishi alkawari annabi ya ce duk wanda yake mini wannan irin addu'a duk sadda aka kira sallah illa hallatahu shafa'atu yawmal qiyama sai ce tan nan nawa ya tabbata akan shi a ranar alkiyama wannan hadisi yana nuna mana kenan wannan addu'ar ana yin ta an idar da kiran sallah wannan addu'ar ga wadda ake yin ta ba a karawa wannan hadisi yana nuna mana ceto ranar alkiyama gaskiya ne kuma ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga al'umma gaskiya ne to a ƙarƙashin wannan ashe akwai masu ceto kenan banda Allah banda Allah Allah da kanshi ma zai ceto to akwai wasu cikin bayan shi da gaske akwai annabawa da manzanni da alkur'ani da azumi da mala'iku duk za su yi ceto ka karanta babban littafi ka'idatun jalila fi tawassul wal wasila na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al harrani a ƙashin gaskiya ban san littafin da aka rubuta akan matsalar ceto wanda ya rubutu ya amshi sunan shi kama wannan littafin ba kuma a ƙashin gaskiya wannan littafi yana da gaskiyar littafin ibnu taymiya mafiya amfani gaba ɗaya alal itlaq domin wannan littafin ibnu taymiya ya nuna shi ibnu taymiya din ya gara alƙalamin shi ya haƙƙaƙe matsaloli masu ɗimbin yawa na aƙida da tauhidi da fiqhu da larabci da tarihi da sufanci da abubuwa ya tsaya ya ya share wuri don haka littafin kana buƙatar ka karanta shi kalma kalma harafi harafi ma'ana ma'ana jumla jumla ka fahimci littafin ka sake karanta shi sai ka ji kamar kuma baka sake baka taba yi littafi ne mai fa'ida na karanta wannan littafin na sauke shi ya fi sau goma a ƙashin gaskiya ban san littafin ibnu taymiya da naiwa karatun tsintar kwarkwata irin wannan littafin ba ka'idatin jalila fi tawassul wal wasila sannan malam nasiruddin al-albani ya rubuta littafi makamancin shi amma bahaushe yace kama da wani batawa ne sai dai kuma ka ji na babar ba sunan littafin at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu asalin littafin lacca ce ya gabatar sai ɗalibin shi mai suna Abbas ya mai da shi littafi ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan addu'a an samu ƙare-ƙare a cikin ta waɗanda ainihin ba su tabbata ba waɗanda za mu ainihin ɗan yi bayani a kai waɗanda daga cikin ƙare-ƙaren da aka yi mata an ƙara cewa allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatu qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة من الجنة هذه الدرجة المدرجة في الحديث مدرجة فيه ليس لها أصل wannan kalmar waddarajatul rafi'a din nan da aka shigar da ita hadisin nan to ba tabbatacciya ba ce jama'a don haka waddarajatul rafi'ata min aljannati din nan ba ta tabbata ba ɗaya kenan wa ba'athu Allahumma al-maqam al-mahmuda ba haka karatun yake ba wa ba'athu Allahu Allahumma al-maqam al-mahmuda abinda yake wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu an gane sannan innaka la tukhliful mi'ada wannan riwaya riwaya ce da'ifiya munkara ko shazza al-imam al-baihaqi ne ya kara ta a cikin mujalladi na farko na littafin shi as-sunan al-kubra bata tabbata ba dan haka kadai abin da ya tabbata shine nan yadda ka ji اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته شيكينا با قاري با رجي جماعة من قالوا لنا دكيوكو Allah ya taimake mu gashi malam yace akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi gashi a kafa yace lamba ta 600 da ainihin wato 14 wa indahu a cikin lafazin bukhari sai yace halal lahu shafa'ati to ceto na ya tabbata gare shi badla illa halal lahu shafa'a wato sai ceto ya tabbata gare shi lakin lahu bil lafz alladhi zakarahu al-musannif inda abi dauda sai dai kuma wannan lafazin da mai littafin ya faɗi ya tabbata wurin abu dauda lamba ta ɗari biyar da ashirin da tara da kuma turmizi a lamba ta ɗari biyu da sha ɗaya wa ibn maja da ibn maja a lamba ta ɗari shida da tamanin don haka jama'a kun ji amma kuma akwai wani ƙarin ilimi da imamu musulmi ya ruwaito kafin kai wannan addu'ar sai ka yi salati don haka in aka gama kiran sallah tsaf ladan ya ce la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah sannan sai kai salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin har zuwa ƙarshen cikakken salati lafiyayye sannan sai ka zo sai ka ƙara wannan addu'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ina fata an gane akwai kuma wata riwaya sahihiya wadda al-Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito ta wadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar ita ma za a iya yin ta ita ce rabitu billahi rabba wa bil islam dina bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiya ita ma ta tabbata ba iya ta bayan an idar da ainihin kiran sallah Allah ya taimake mu wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala kaji wani babban malami daga cikin ainihin malaman islamiyya na farko duk wani malami ya kamata malaman islamiyya su gane darajar sa'ad dan abi waqqas kuma malaman islamiyya kasu manta da sa'ad ibn abi waqqas aka ce shine malamin farko da ya kula da islamiyya musamman ƴaƴan musulmi na farko waɗanda suke ba larabawa ba sai ji bayan garin madina bayan an haura wadul akai sai gina almarkazul islami sahabbai sai suka sa mishi kasru sa'ad kasru sa'ad wato fadar sa'ad ibn abi waqqas da gidan shi da makaranta da wurin kwanan dalibai da wurin cin abinci da wurin komi da komi yana tattara 'ya'yan musulmi yana karantar da su wannan ba shine islamic center ba shine islamic center a wadul aqiq in an haura wadul aqiq inda jami'ar islamiyya take sa'adu ibn abi waqqas kenan gudunmawar shi kenan ma'ana ina masu rubuta wa bbc gudunmawa ta da kasata ko kuma ni gwargon shekara ta ya kamata malaman islamiyya su san waye sa'adu ibn abi waqqas tukuna ya kamata a rubuta ni gwarzo na shine sa'adu dan abi waqqas ba wai gwarzon ka kace shine indir ga indir gandi wata bama gujiya arniya mai shan giya tana bautar saniya ba ina fatan mun gane rashin sanin asali shi yake cutar mutane duk wani gwarzo da aka taɓa a duniya gaba ɗaya to gwarzon cikin addinin manzon Allah ya fi shi sallallahu alaihi duk inda ka ji wani profesa ko dokta ko ƙwararre za ka samu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai su amma abin da ya faru jama'a akwai abin da bahaushe ke cewa dukin mai baki ya fi gudu wannan dokin mai baki shine a larabcin zamani yau ko a turancin zamani ake kira al-i'lam ko wasa'ilul i'lam ko media ana amfani da media kafar watsa labarai a wasa mutumin da bai kai ya kawo ba mu muna da mutanen da in mun wasa su mun wasa su za mu jawo hadisi mu koro mu kawo aya mu rufe bayananmu ya zama babu ƙarya babu shakka ba zubugutawa ba muke yi gaskiya muke faɗi amma sai zama waɗannan mutanen jama'a an manta da su a tarihi an manta da su a tarihi duk wani da za a ce wannan namiji uban yan boko ai bai kai sa'ad ibn abi waqas ba ma'ana ina son a tsaya tukuna a kalli ma'ana sa'ad ibn abi waqas ya zama creative ibda'i ya iya tsayawa ya kirkiro wani abu wanda wani bai yi ba ya kawo shi cikin field da philosophy na ilimi ma'ana wannan human resource manager ne ya kware game da human resource management me nake nufi a cikin ilimi na human resource management ana so ka zama mai kirkiro wani abu wanda zai maganin wata matsala da aka kasa gano ta misali yaushe za ka fara 'ya'yan larabawa da 'ya'yan da ba larabawa ba kana karantar da su karatu da larabci kai ka san fahimtar su da za ta zo ɗaya ba saboda sanda ka ce haza wannan bakin fata ko wannan bafarise ko wannan barune yanzu tukuna yaya ma ake faɗin haza ɗin shine kajaga shi ko wannan ɗazuma sai da ya faɗe ta saboda haka nan da nan sai ka ga ya gane me kake nufi sadda wani yana gwagwagwa ma tukuna ya iya faɗi ko kuma a yaren shi sai ta zama akasin abin da kake faɗa mai misali zaunar da ɗan balarabe wuri guda ka zaunar da ɗan bahaushe ka ce kun ka aje abinci gabansu balarabe sai ga ya sa hannu yana ci dan bahaushe kuma sai ja in ka ce kun sai ga bahaushe ya ƙara kanka mai hannun shi balarabe kuma sai ga ya kai hannun shi kullum nan kada ka ci a wurin bahaushe a wurin balarabe fa ci to in ka haɗa su aji ɗaya da islamiyya sai a samu matsala to sai sa'ad ibn abi waqqas sai zama ibda'i eh ibda'i ma'ana ne iya zama ya kirkiro wani abu shine sai designing islamiyya sai ke kwashe 'ya'yan da ba laraba ba sai kai su bayan gari ya nemi su islamiyya ta musamman aka ce wannan fikirar ce su sardauna suka ji labari suka je suka zauna aka kawo ta aka zo aka gina jami'ar islamiyya da ke madina shi yasa jami'ar islamiyya da ke madina manufarta shine a ɗibo 'ya'yan da ba larabawa ba a karantar da su a madina sai ka ce to a yi ta a kusan gidan sa'adu don a raya fikirar shi ya kamata kenan yanzu wannan jami'a ma a sa mata jami'atu sa'ad ibn abi waqqas al-islamiyya ina fata an gane sannan yanzu ya kamata kenan wata rana a yi bikin ba da digirin girmamawa ga sa'ad ibn abi waqqas a gayyato CNN a ce wani professor ne wato bature akwai kalmomin da in ka faɗa sai ya dube ka na gaya muku na yin hujja da littafin muwaƙa akan wani research da nake akan electronic commerce sai wani bature yana tambaya ta me muwaƙa wani littafi ne na ce ai wani littafi ne da wani professor ya rubuta sai ya ce yawa professor malik yanzu kai sai gane eh professor ne professor ne to in ka ce wa imam malik professor a wurin bature to yanzu ya gane kimar imam malik amma in ka ce imam abinda zai dauka irin wannan da ke wucewa kofar gidan shi da carbi haka yana tafiya haka yana yana karkata daga an samu matsala na fata an gane to to kun ji jama'a don haka wannan ainihin wato hadisin kun ji yadda yake an gane wannan ko سعد ابن أبي وقاص يتي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man qala hina yasma'ul mu'azzin wanda ya faɗi wannan kalma sa'ad da yake saurare ko yake jin labari to kaga anan ta zo akan khilaful qa'idar da muka faɗi can muka ce man qala hina yasma'ul nida'a nan kuma man qala hina yasma'ul mu'azzin to ka'idar dai dama suka ce idan hina ta taso fi'ili mudari'i tana hukuntar da mabu kenan to anan kuma tana tabbatar da ma'anarta ta hina sa'ad da a lokacin da mutum yake jin ladani in ya ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasula ghafara allah lahu dhunubahu kaga to hina din za ta koma a wacce ma'anar kenan eh cewa bayan mutum ya gama jin labari sai ya ce ni ma ina shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya kuma lallai Muhammad bawan Allah ne ko manzon shi ne na yarda da Allah shine ubangiji sannan na yarda musulunci ne addini kuma Muhammadu shine manzon mu Allah zai gafarta mishi zunuban shi da suka gabata akhrajahu muslimun wa tirmidhi muslim da tirmidhi su suka ainihin fitar da wannan hadisi ba shi ke cewa rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi wa tirmidhi da tirmidhi وعندهما أتكن أينهم وترواية السوديو عند مسلم ده ترمذي مسلم ده يرويته ألم باتدري أكد تمانين ده شدا ترمذي ألم باتدري بيو ده قوما أتكن رواية مسلم ده ترمذي دين أكتي غفر له ذنوبه وأينهم وتغافر تامش ذنوبانش إلا أنه وقع في بعض نسك الترمذي سيدي أتكن ونبغو ده أتكن بغن ترمذي ونكفي أنت غفر الله له ذنبه الله زي غافر تامش ذنوبانشي كما أورده الحافظ هنا كما يبدأ أن ابن حجر يكاو أنا ورد إلا أن العلامة أحمد شاكر سيدي babban malami Ahmad Shakir rahimahullahu Allah ya ji kanshi kala yace wa huwa mukhalifun li sa'iril usuli sai dai wannan kuma ya saba wa sauran ainihin usul wato asalin kwafi na Tirmidhi wa li sa'iri riwayatil hadisi kuma wa li sa'iri riwayatil hadisi kuma ya saba wa sauran riwayoyi na hadisin wato dan haka riwayar dai da ta fi tabbata ita ce gufira lahu zambuhu amma cewa ghafara Allahu lahu zambahu kamar yadda yazo da karin Allahu din to yace wannan ya saba wa sauran riwayoyi ina fata an gane jama'a wannan su ne ƙarshen bayanai dangane da babin kiran sallah da iƙama abinda kaɗai muka alƙauranta a karatu nan nan da muka yi wanda za mu cika a yanzu shine ka ji dai kiran sallah daga cikin kiran sallah wadda aka siffanta bayan wannan akwai kiran sallah wanda shi kuma ake yin tarji'i tarji'i din ba irin wancan ba wannan tarji'in kaga ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah so bidiyo nan za a yi su a sauke murya ko to akwai wanda sai ka Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله sai ka sake komawa ka sake ɗauko ashadu Allah ilaha illallah ka maimaita ta kamar yadda kai sai ka wuce anan babu sauke murya kun ga kiran sallah nau'i biyu kenan waɗanda duk suna da tarji'i sai dai ɗaya tarji'in da khafdin sauti za a rage murya ɗaya kuma za a bar murya a sama sannan na uku shine wanda za ka yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala sala sai ka ci gaba da hayya ala sala har zuwa karshe kamar haka bibi biyu sai dai wurin la ilaha illallah ta karshe guda ɗaya ce iqama ko nau'i biyu ce ta tabbata akwai iqamar da take surar ta ɗaya da kiran sallah tsaf bambancin ta kawai kad iqamatu sala ita ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله waɗannan surorin su ne na ikama sai kuma ikama wadda aka sani dinnan Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah dai dai dai dai banda kad qamatu sala sai la ilaha illallah ta karshe waɗannan su ne takaitattun bayanai insha Allah ta'ala waɗanda suka shafi abin da ya shafi kiran sallah ainihin wato ba ikama kiran sallah ana so a yi shi da alwala kiran sallah kuma ana so a yi shi ainihin a tsaye na'am na'am